الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو هنا تقص قوة محرم وتعنا farko a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin karatun littafin bulugul maram min adillatil ahkam na al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala karatunmu na ƙarshe mun mun zo ƙarshen babu shuruɗu salago za mu tashi a yau babu suturatul musalli kenan babu wanda zai bayani akan sutura ta mai sallah babu suturatul musalli babi na sutura ta wanda yake yin sallah sutura kamar yadda a karatun da ya gabata na yi bayanin cewa shine abinda mai sallah zai sanyawa gaba gare shi kenan shine sutura ko wani ginshiki ko kuma wani katanga ko wani sanda ko wani abu wanda idan aka dora shi zai tsaya iska ba zai dauke shi ba har a gama sallah wannan shine sutura kamar yadda za mu gani cikin karatun hadisin hadisan babin ko da ma mutum bai samu abin da zai dora ba gaban shi yana iya yayi zane ya zana zane gaban shi malaman fiƙi suna cewa ya yi zane kamar wata haka mana wanda yake da form irin na wata to ba dole sai ya zama irin na wata ba kawai ko tsaye ya zana shi kawai dai ya zana zane haka hadisi ya ce sannan na ambata cewa akwai hikima da tasa ake son yin sutura ga wanda yake sallah daga cikin hikimai shine tana taimakawa wajen tsaida mashi ganin shi da iyakance shi sannan kuma tana taimakawa wajen hana mutane su dora shiga tsakanin shi da wa tsakanin shi da wato alƙiblan shi inda yake sallah sai zama kenan iya inda aka sa sutura nan wurin to shi kenan babu wanda zai zo ya bi tsakanin shi da sutura wanda kuma ya karambanin bi to ya halatta a tun kuɗe shi kamar yadda hadisi ya ambata an abi juhaim ibn al-harith qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه آخر أربعين خريفا وانا حديثي دقى أبو جهيم دان الحارث يتي منزان الله تيرا دا أمين الله ستبت أغريش ياتي da dai mai wucewa gaban mai sallah ya san me ke da kwai a kan shi na zunubi da ya tsaya lakana an ya kifa arba'in na khairan lahu da ya tsaya arba'in shi ya fi alheri a gare shi min an ya murra bai ne dai akan ya wuce gaba gare shi kaga kenan wannan hadisin ya nuna muna haramcin wucewa gaban mai sallah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda wanda ke wucewa gaban mai sallah ya san irin zunubin da ke da kwai akan shi inda ya san girman laihin shi da zunubin da za a dora mai to da zai iya haƙuri ko da wannan arba'in da aka baɗi ba iyakance shi ba wasu riwayoyi kuma sun iyakance da arba'ina kharifan kenan kharif sai zama shekara ake ne saboda kharif ɗaya ne daga cikin Uh, fusuli na asana guda hudu to kaga kenan sai zama ya tsaya ya tsaya nan ya yi ta tsayuwa har shekara arba'in shine ya alheri gare shi akan ya wuce to ba shekara arba'in ba ko kwana arba'in aka ce ma ka yi tsayuwa ai ka san zaka sha wahala to irin wannan wahalar da zaka sha ta tsayuwai kai ta jira kai ta jira kai ta jira shekara arba'in inda ka san zunubin da za a rubuta ma in ka wuce da za ka zaɓi ka jira shekara arba'in amma ba za ka yarda ba ka wuce gaban mai sallah to haka hadisin yake nuna kaga kenan cikin hadisin akwai nuna girman zunubi da kuma girman laihin wanda yake wucewa gaban wanda yake sallah shi ne ce wannan lafazin na bukhari ne bukhari da muslim duka sun rawaito hadisin amma wannan lafazi na bukhari ne aka yi amfani da shi a riwaya ta bazzar a wata huska ta daban ya zo karara cewa arba'ina kharifan kenan kaga wannan riwaya ta bazzar ta bayyana me ake nihi da arba'ina kenan ana nihin shekara arba'in don kharifu kenan kaka kaka arba'in naka shekara arba'in ake nihi wa ana aisha radiyallahu anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwati tabuk an sutratil musalli faqal mithlu mu'akhiratir rahli akhrajahu muslimun daga Aisha yardan Allah ta tabbata a gare ta ta ce an tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a yakin tabuka an tambaye shi game da suturan mai sallah menene ya kamata mutum ya sanya gaban shi a matsayin sutura dan yana sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mithlu muakhiratir rahli kwatankwacin wato bayan sirdin raƙumi shine mithlu muakhiratir rahli mu'akhira a wata rewa mithlu akhiratir rahal mu'akhira mu'akhara wato direwayoyin da suka zo akan wannan kawai abinda suke nunawa shine bayan surdin ragumi abinda ake ce mu'akhiratir rahal shine in mutum ya haura kumi akwai wani dan kataka katako ko ice ice ne wanda yake dora bayan shi akan shi ko to wannan wanda yake azabayan nashi shine mu'akhiratir rahal kenan kwatankwacin wannan katakon kwatankwacin shi ne ake son mutum ya sanya wajen suturan shi to kaga kenan in ka duba tsayin shi ya kai zira'i nawa eh ya kai zira'i biyu ko uku ko to zira'i biyu wasu sun kiyasta shi da uku ko biyu ko uku sannan haɗin shi to kwatankwacin dai wannan ake son mutum ya sanya sutura kake na wannan hadisin ya nuna ana san abin da mutum zai sanya wasu tara ya zama yana da faɗi ko domin ciki akwai cewa kwatankwacin sirjin raƙumi kenan yana nuna ana son ya zama yana da ɗan faɗi sannan ana son ya zama yana da ɗan tsayi haka ya ɗan tashi sama akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi wa an sabra ibn ma'bad al-juhani qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam liyastatir ahadukum fi salati walau bi sahmin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ɗayanku ya yi sutura a cikin sallah, walau bi sahamin koda da kibiya ne, akhrajahul hakim hakim ya fitar da shi. Ta shi kuma wannan hadisin na hakimu, kaga ya nuna ana son sutura ya kasance ko ma da abu ne mara faɗi ko ɗan siriri. Wancan ya nuna abu mai ɗan haɗe-haɗe in su samu mai ɗan tsayi, wannan kuma da ya ce kibiya ka kenan yana nuna ɗan siririn abu ne ko to wannan yana nuna kenan an so mutum ya sa sutura ya sa wani abu mai ɗan gwabi-gwabi in bai samu ba to ko ɗan siriri ya sanya wanda zai zamo shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sutura da sanda ko aga tan sanda ita ma bata da faɗi sosai aka kafa ta to in kuma ba ta kahuwa sandai an yi ta kafa ta ki kahuwa kawai sai a sai a gitta ta a girmata Allah sallallahu ya yi sutura da sanda ya yi sutura da katanga ya yi sutura da ginshiki ya yi sutura da raƙumi ya yi sutura da wato ababe da dama duka wannan yana nuna muna halaccin yin sutura da duk abin da ya sawwaka har ma wasu malamai suna ganin in babu suturai ta gagara a masallaci ne ka shigo to ko wani shayi na masu cikin masallaci kawai ka kaddara shi cewa wanga ne suturanka ko ba kai ka zana shi ba idan ka zo masallaci sai ka tar da an yi layi to wannan layin kawai sai ka kaddara daga nan ne suturanka shi nan duk wanda ya wuce gaban shi ba za ka hana shi ba amma wanda ya wuce tsakaninka da wannan layin sai ka tunkuɗe shi kenan hadisin wannan liyastatir ahadukum kaga umarni ne ko umarni idan ya zo daga manzon Allah sallallahu yana zama wajibi sai dai malaman fiqh sun ce ita sutura ba mu ta kai matsayin wajibi ba abin da ya kautar da ita daga wajabci shine an taba samun manzo Allah sallam ya taba yin sallah a wajen Ka'aba ba tare da ya sa sutura ba wannan sai nuna kenan ba dole bane kun mutane na dawafi suna kai kawo sai nuna ashe ba dole bane don haka yin su sanya sutura sunna ce sunna ce an so mai sallah sa sutura in mutum ya zo sallah ya ki sanya sutura to yanzu in wani ya zo ya wuce tsakaninka da wato in wani ya zo wuce gabanka yanzu kai kake da zunubi kuma baka da ikon ka tunkuɗe shi domin kai ne kai sakaci baka sanya sutura ba domin bai yiwa gaba ɗaya kawai don ka kabarta sallah gaba ɗaya alƙibla tun daga inda kake sallah har zuwa alƙibla ya zama duka kama mai wajen ba wanda zai ƙara wucewa kaga wannan ƙarya ce kake ba yiwa to saboda haka baka da ikon tunkuɗe mutum in dai baka sanya sutura ba kuma sannan in ya wuce ta tsakaninka da sallan to yanzu kai kake da zunubi kai kuma musulmi in ka zo katar da mutum yana sallah bai sa sutura ba to ya za ka yi ka wuce ko ba za ka wucewa ba bayan wancan hadisin da ya ce an ya kefa arba'ina ka wuce tunda ba zaune za ka yi ba sai ya gama sallah amma dai in su samu ne lokacin wucewanka sai ka ɗan sanya kai ma yar tazara tsakaninka da shi ka sanya tazara ko da zara'i uku ne tsakaninka da shi kawai sai ka wuce in kuma ka wuce ga abin da bai kai zira'i uku ba to shi ya yi laifi shi da bai sa sutura ba kenan zunubin busa kan shi domin shi ya rago umarnin da aka mashi bibi ba wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ya sanya sutura kaga cikin hadisin akwai shar'anta sanya sutura walau bi sahamin cikin akwai siffanta abin da ya kamata ya zamanto sutura وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب وأن حديث دغ أبو ذر الغفاري يدا الله تبت أغريش يتي منزا الله سيرا دا أمين الله ستبت أغريش يتي يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة mace tana yanke sallar namiji musulmi idan ya zamanto gaba gare shi babu sutura kwatankwacin sirdin rakumi kenan in mace ta gilma sai ta yanke sallar wal himaru da jaki wal kalbul aswad da bakin kare wa fihi a cikin hadisin al kalbul aswad shaytanun shi bakin kare shaytani ne akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi walahu an abi huraira nahawhu kuma musulmi yana da wata riwaya daga abu huraira kwatankwacin wannan hadisin dunal kalb amma banda ambatan kare cikin wanda riwaya da ke gare don haka wannan hadisi ya karantar da mu dalilin da yasa ake son musulmi ya sanya sutura saboda wayannan guda ukun da aka zana suna yanke sallar shi idan babu sutura to me ma'anar suna yanke sallar shi malamai suna da fasarori guda biyu fasara na farko suka ce ma'ana ya qata'u salatar rajul shine yubtilu salatar rajul yana bata sallan mutum kenan alqata'u alibtalu bata sallan ma'ana na biyu wasu suka ce ya qata'u salatar rajuli ai ana nihin ma'ana yanqusu ajaru ladan shi yana ragewa bana nihin sallar tana lalacewa ba ladar sallar tana tauyewa tana ragewa idan waɗannan guda ukun suka gilma yana cikin sallah ba tare da ya sanya sutura ba mace jaki kare an rawaito aisha radiyallahu anha tana martani akan masu karanto wannan hadisi tana cewa kawai ba haka nan bane ba su ji da kyau ba ya za a zo ana daidaita mu da jakkai ta ce wannan ai wulakanci ne ku ɗora daidaita mata da jakkai da karnuka aisha radiyallahu anha tana martani akan masu gayin wannan hadis tana nuna ita bata yarda ba wannan magana manzo Allah ya faɗe ta kawai kuskure ne ko dai ba su ji da kyau ba ko kuma akwai abin da ya faru to Allahu alam don haka dai malamai suna da magana bisa kan wannan hadis maganganu guda uku ke da kwai wajen malamai magana na farko shine malaman da suka ce la yaqta'u salata shay'un babu abin da ke yanke sallah kwata kwata ba abin da ke yanke sallah kenan waɗannan su waɗannan sai suka ce to ko da an ce yaqta'u wannan ana nihin lada tana ragewa amma babu zancen bata sallah ko kuma lalata ta wannan shine maganar jumhurin malamai jumhuru sun shi akan cewa ai babu wani abu da yake bata sallah kawai ko babu kare ko mace ko kawai ba abin da ke bata sallah la iyaka wannan hadisin ma'anan shi kawai a wajensu lada tana ragewa idan wani ɗaya cikin ukun nan suka gilma ƙauli na biyu shine malaman da suka ce ai ɗaya daga cikin wa'annan da ya gilma sallah ta lalace ma'ana hadisin da ya qata'u sala kawai yana ɓata ta don haka da inda mutum yayi sakaci bai sanya sutura ba aka samu mace ta gilma sallah ta lalace kare ya gilma bakin kare sallah ta lalace shi fa karan sai baki a in ja ne laya launi ko harin kare don hadisi cewa bakin kare shi kuma ba a san ƙari ciki kaga tunda ba a ce ja ba ka sanyo shi ciki ka bata ma wani sallah da jan kare na ka sai bakin kare idan mace ta wuce ko jaki ya wuce ko bakin kare ya wuce wannan shine magana ta biyu ita kuma wannan maganar riwaya ce daga imamu Ahmad ibn Hanbal wata riwaya da imamu Ahmad riwaya bi ke da kwai daga gare shi to wannan wata riwaya ce daga gare shi cewa kawai sallah tana lalacewa kuma shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba wannan fatawai ta cewa kawai tunda hadisi ya tabbata kuma ingantacce ne waɗannan ukun suna ɓata sallah kawai da sun gilma sallah ta lalace haka almajirin shi Ibn al-Qayyim shi ma ya je akan wannan fatawai haka ibn hazam az-zahiri shi ma yaje akan wannan fatawa yace ai hadisin zahir ne karara kawai sallah tana yankewa tana lalacewa shikenan da mace ta gilma ta baci namiji wannan kare ko jaki shikenan to sai fatawa ta uku ko kuma kauli na uku shi ma shi kuma wannan kauli na uku riwaya ce a cikin mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal dama na ce riwaya bi gare shi to ɗaya riwayan ce tashi wanda shine mahi yawanci madogaran mazhabai ana ganin kamar ita ce ta hikari akan wajen ita riwayar Imam Ahmad ibn Hanbal yace da da wannan da mace da jaki in sun gilma ba su bata sallah kawai su ma ya je akan fasarar jamhur amma akan abu biyu akan jaki da mace yace amma kare yana bata sallah shi sai zaɓi kare ya bar sauran ya ce mi yasa ya zaɓi kare ya bar mace ya bar jaki ya ce domin saboda shi kare hadisi karar ya faɗi cewa alkalbul aswadu shaitanu kenan ya gai illa su kuma sauran ba a gai illa ba kenan tunda ba a gai illa ba ga sauran su sauran rage lada ne sallan mutum take yi idan suka wuce amma shi kare lalacewa ne take domin an ce bakin kare shaiɗan ne alkalbul aswadu shaitanun shaiɗan ne shi kuma shaidan dama Allah ya bashi wato iko na caccanzawa yana iya kamancece ne ta dan adam ko wata dabba daga cikin dabbobi to da kaga kare baki kirin dilin dilin to shaidan ne haka hadisi ya ce alkalbul aswadu shaitan kenan shaidan in ya tashi yin kamancece ne da kare to ya hisan ya zama baki kirin wanda bai da haɗi to shi yasa da kare ya wuce baki kirin gaban ka to shikenan ya ya bata ma sallah wannan shine fatawa na mazhaba na uku to wani wace magana ce ta inganci cikin waɗannan maganganun guda uku wanda suka ce ba abin da ke bata sallah kwata kwata kawai waɗannan koda sun gilma ragewa ne da wanda suka ce a ai kawai din ɗaya daga cikin ukun nan suka gilma sallah ta lalace da wanda suka ce a sai kare kaɗai sauran ba su batawa maganar ta inganci shine kauli na biyu wancan kaulin nabi na cewa kawai idan ɗaya daga cikin ukun nan suka girma sallah ta lalace shi yasa kaga shine zabin muhaqqaqai na malamai ibnu taymiya da ibnu al-qayyim sun zabe haka domin saboda hadisi ingantacce ne kuma hadisi ya inganta zahirin shi karara yana nuna kawai sallah ta lalace to babu zancen kamar kwaskwarima ko kamar tawili sai in kana da dalili ga hannu to in babu dalili kai ka bar hadisi yanda ya zo hukunci ne daga shari'a da haka baka da ikon ka canza shi me yasa idan mace ta gilma sallah take bacewa to saboda wato mace idan ta gilma lokacin da mutum yake sallah wato sallah sallar tashi za ta yanke ko kuma ta lalace domin saboda ita mace fitina ce mace fitina ce kuma gilma wata tana yi wa shi mai sallah ya fitinu da ita shi yasa dai a kai tsaye malamai sun faɗi cewa kawai saboda fitina ce ita shi yasa aka aka mata hukuncin cewa ta gilma wa mai sallah babu sutura a gaba gare shi to sallah ta ɓaci me yasa idan jaki ya gilma take ɓacewa suka ce to jaki watakila saboda kaskancin shi a wajen Allah da rashin darajar shi kasa aya ta ce inna ankara al-aswati aswati hamid muryan shi ma abin kyama ne a wajen Allah to tunda muryan shi abin kyama ne kenan shi jaki kaskantacciyar dabba ce wadda bai dace ba a ce ta gilma gaban ka kana ganawa da Allah saboda haka kenan jaki in ya wuce ake samun matsala to shi kuma kare karara abin yake alkalbul aswad shaytan shaytan ne shaytan ne ya wuce to da shaytan ya girma kaga an samu matsala wali abi dawud wannan sa'i an ibn abbas radiyallahu anhuma nahwahu duna akhirih wa qayyada al mar'ata bil ha'id abu dawud da nasa'i wato suna da riwaya daga ibn abbas yardan Allah ta tabbata a gare su nahwahu kwatankwacin wannan hadisin duna akhirihi amma banda ƙarshen shi wa qayyada al-mar'a bil ha'id kuma wato ya iyakance mace da cewa mace mai haila to kaga wannan iyakance wai da cewa mace mai haila bata tabbata ba ta bangaren isnadi saboda haka kawai da mace ta wuce babu iyakancewa da mai haila ko mara haila bacce kawai da ta wulga shi kenan domin mace fitina ce ko tana haila ko ba ta haila kuma hadisi ya ce laisa ta haida take biye diki haila ki ba ga hannun ki take ba don haka kenan wannan kaidin iyakance mace da mai haila to wannan bai inganta ba وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ɗayan ku yayi sallah zuwa ga wani abu da yake suturce shi daga mutane fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi sai wani ya so ya gilma gaba gare shi falyadfa'ahu to ya tunkuɗe shi fa in aba idan ya kiya falyuqatilhu to ya yakace shi fa inna ma huwa shaytanun lalle shi shaydan ne muttafaqun alaihi wa fi riwaya a wata riwaya fa inna ma'ahu alqarin lalle tare da shi akwai shaydan to kaga wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri ya dalla tabbata a gare shi cikin shi manzo Allah sallallahu ya kwadaitar game da mutum ya sanya sutura lokacin da yake sallah idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas ina idan mutum yayi sallah ga wani abu wanda yake kare shi daga mutane kenan ya sa sutura to kaga ya nuna kenan in bai sa ba bayar da damar ture mutum ko domin wannan idan sharɗi ne sharaɗi ne idan ya sa sutura to in wani ya zo ya wuce ya ture shi to in bai sa sutura ba sai ya kyale mutane su ta wucewa shi yayi saki fa arada ahadun an yajta da baina yadayhi sai wani ya so ya gilma gaba gare shi wannan girma gaba gare shi ana nihin tsakanin shi da abin da ya sanya sutura ko amma wanda zai wuce can gaban sutura wannan ba za ka tunkuɗe shi ba ko ka hana shi sannan wannan suturai duka ana zance ne da wa ana zance ne da mai sallah shi kadai ko kuma liman amma in kai mamu ne yana cikin duhun kai kana tunkuɗen mutane matsala ne kana mamu kuma ka zo kana tunkuɗe mutane kaga kenan baka ida gane karatun ba shine ma'anar zancen da haka wannan liman ne kadai ake buƙatar sa sutura an ce duk ma Musa ya sa sutura shi ma ba buƙatar ma ka sa sutura shi ka idan kai mamu ne kun yi sau sau sau sai wani ya zo ya wuce tsakanin sau da sau wannan bai yi laifi ba wala wannan in ma hilin yana isa ko da mota ana wucewa domin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi ibnu abbas da shaki ya wuce ba su bane abubuwan hawan su su can lokacin da shakki ya zo ya wuce tsakanin sau da sau ya wuce da ya wuce he da ya je can ƙarshe sai ya saki shakki ya zo shi ma ya kama sau ta an zo an gilma tsakanin sau da sau da shakki hakenan ba ya yiwuwa na bawan Allah ya zo wucewa cin kayi wuri can ƙuriya kawai sai ya je katare shi sanzan kakkacin kayi wuri can cikin sau can ƙarshe sai ka zo tsakanin sau da sau za ka wucewa sai wani wanda ya aza haka nan ake kawai sai ya tunkuɗe ka ya la kai sai ka bige hannun shi ka wuce ya shi ya ji hadisi ya ji an ce in ya kiya ya kace shi shedan ne shi yanzu ya ga shedan kawai in ka kiya zai ya kace ka ne in akwai wurin da zaka kewaya sai ka kewaya saboda ka hutar da shi sai ka kewaya ka kyale shi in kuma babu to kawai sai ka janye hannun shi ka wuce to akwai mutanen da suke da wannan fahimtai sun ala haka nan ne ake wannan liman in ana sallah kuna bin liman to liman ne kadai yake da haƙƙi in wani ya gilma tsakanin shi da sutura ya tunkuɗe shi kuma in liman bai sa sutura ba shi ma ba zai yi haka ba yanzu misali nan wurin mun zo muna sallah babu sutura nan wurin ba mu sa sutura ba yanzu dukkanin motocin da ke wucewa nan sai mu zo mu tsaida su mu ce sallah muke hawai ya zama hauka kenan ai ba motoci ba ko mutanen da ke wucewa na wuri in kace duk tsaida su za ka yi to yakin yawa gare shi to shi sa ba ai kuma malamai fiqh sun ce wajejen da ke da kwai cunkoson al'umma duk wuri wanda ke da kwai tarin yawa al'umma da cunkoso to shi wannan an yi rangwame in baka sa sutura ba wato dan mutane sun yi tauca ba ka tunkuɗe su yanzu kawar mutum ya je makka a harami ana sallah kawai sai ka ce tunkuɗan mutane za ka ɗore ko kuma ka zo daga baya wasu raka'o'i sun wuce ka yanzu ka tashi kana cikowa don Allah in mutum ce zai tunkuɗi mutane wannan wurin ai ba karamin aiki zai ba sai ya zo haka mai sallame sallar shi kuma ba su tunkuɗuwa ma to nan kuskure ne a samu wani musulmi yana tunkuɗa abin da yasa wato malamai suna bayanin cewa akwai ɗalibai waɗanda suke wannan aiki akwai ɗalibai masu wannan aiki irin ɗaliban da ke zuwa karatu jami'a da an je harami sallah kawai shi ya karanta hadisi zai tashi kawai ta murtuka fuska don da wuce kawai yana yana tunkuɗe shi harami ba a tunkuɗin mutane wurare manya wanda suke akwai cunkoson al'umma domin ƙa'ida ta fiqhu tana cewa idza daqa al'amru tasa idan al'amari yayi kunci to yalwa yake duk abin da yayi kunci a musulunci to bude shi ake wannan ƙa'ida ce shahararra sananna a fiƙiyo in kaga kunci kuma kaga ba a buɗe kuncin nan ba to ba musulunci ba ne wani abu ne daban amma shi musulunci duk lokacin da kunci ya samu abu ya kunci to yalwa take zuwa kuma an gina wannan ƙa'ida a ƙarƙashin dalilai masu tarin yawa saboda haka kenan babu damar mutum ya zo yana tunkuɗin mutane ya zamana kamar wuri ne wanda ke da kwai al'umma mai yawa ko wani babban masallaci na juma'a an gama sallah kai Allah sa daga baya ka zo kawai sai kai ta turan mutane ko kuma a kofar ma gaba ɗaya kai bakin kofar ka gatsai kuma al'umma sun zo sun sallah su da wuri kai ne ka zo daga baya shi kan nan kuma sai ka hana sai ta duk sai sun jira ka gama sallah ai haka nan ne sarauta ce kake yi ma mutane kai daga baya ka zo baka samu sallah ba kuma ka zo kai tsaye bakin kofa yanzu gaba ɗaya mutanen masallaci kowa koma ya zaune ya kallon ka sai ka gama sallah sannan a wuce in ka ci gaba da turan mutane kamata a samu wani ɗan kakkaura ya ɗauke ka da mai da ka can ƙuriya domin kai ƙuntatawa mutanen ta yi yawa fa'ara da ahadun an yi ji ta zaba yana ya daihe falyadfa sai wani ya so ya wuce gaba gare shi to ya ture shi nan za ka ture shi fa'in aba idan ya ƙi turuwa falyuƙatil to ya kace shi sun yake nihi da yaƙi nan nan yaƙi da ba da makami ake nihi ba ko irin yaƙi wanda ka sani yana na nihin ka yi mi in ya ƙi turuwa ma'ana ka bige shi kana halatta ma ka kaga jikin shi ko to shi ne ake nihi ka bige shi ka yi haɗa da shi sai aka ce fa inna ma huwa shaitan lalle shi kawai shaitan ne yanzu aka ce mai shaitan ne domin ya yi aiki irin na shaitan mu yi aiki irin na shaitan taurin kai taurin kan da ya yi ya ƙi yi ma Allah ɗa'a wannan irin aikin shaitan ne don haka ya zama shaitan shi ma ta wannan kotan domin shaitan an sanya mai suna shaitan saboda taurin kan shi ko kalmar shaitan wasu malamai sun ce asalinta tana da nuni shatana shatana ya shatunu shatana ya shatunu fa huwa shaytanun haka aka ce shatana a larabci ana nihin ba'uda yayi nisa to saboda yayi nisa game da dabi'un mutanen kirki yayi nisa game da halaye na kwarai saboda haka ya zama shedan yayi nisa game da rahama da alheri wasu malaman larabci kuma sun ce asalin kalmar shaitan ba ta da nunun asalinta daga shaitani kenan suka ce ana cewa wato shafa ya shitu kenan idastadda idan yayi tsanani kenan tashayyata ana istadda to suka ce an samu shedan shedan ne saboda tsananin shi da taurin kanshi don haka aka sa mai shedan kuma kaga ana ce ma mutum shedan shi ma in yi taurin kai yayi tsanani ko kuma in yayi nisa game da dabi'un mutanen kirki cewa na shedani ne kamar da Allah ta'ala ce shayatinal insi wal jin shedanu na mutane da na aljannu sannan haka ma dabba in ta irin halin shedan ita ma ana ce mata shedaniya ko Umar ibn al-Khattab yace ku sabke ni bisa shedan ne kuka dora ni yana shugaba aka kawo jaki aka dora shi Umar bayan ya hau sai jakin ya dora yanga ashe jakin an koya mai tahiya da sarakuna kawai sai shi Umar yace ku sabke ni wanga shedan ne kuka dora ni bisan shi shi ba san irin wannan iskancin hada aka yace kawai shedan ne to kaga sannan kuma ga hadisi ya ce alkalbul aswadu shaytan kenan dai kalmar shaytan ash-shaytan to duk wani mutum wanda ya taurin kai ko kangara ko lamarin shi ya tsanani ko ɗabi'un shi suka zamo suna nesa ga ɗabi'un mutanen kirki ana ce mai shaytan wa fi riwayatun a cikin wata riwaya fa inna ma'ahu alqarin lalle tare da shi akwai shaytan to kadiba ka gani a musulunci aka bada damar a tunkuda mutum kaka san abin da zai aikata laihi ne babba a tunkuɗe shi aka ce in yake tunkuɗuwa an baka damar ka yakace shi ka yi faɗa da shi sannan kuma aka ce shi wannan musulmin shaidan ne a daidai lokacin da yake tunkuɗuwan nan sannan kuma ta riwaya ta ce tare da shi akwai shedan in ka hada waɗannan abubuwan da zai ga abin yana da tsanani barai naka ba abin mai sauki bane ka zo salim alim kawai ka ka shuɗe gaban mai sallah kana ganin ka sha wa an abi hurara radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza salla ahdukum falyaj'al tilqa wajhihi shay'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan ɗayan ku za yin sallah to ya sanya wani abu gaban huskan shi fa'in lam ya jid idan bai samu ba faliyan su ba asan to ya kafa sanda fa'in lam ya kun in babu faliya hutsa hutsan to ya zana zane sun mala ya durruhu mamman rabai na idai sannan wanda ya wuce gaba gare shi baya cutar da shi أخرجه أحمد وابن ماجه وصحه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن Malam ya ce wanda ya ce wannan hadisin mudfarib ne, to bai daidai ba, ya ce abin da ke gaskiya hadisi wannan hasanin ne. Don haka kenan hadisi hasanin ne, kamar yadda malam ya ambata. Abin da hadisin ya ce shine idan ɗayanku ya yi sallah, idan ɗayanku za a yi sallah to ya sanya wani abu gaba gare shi, ya sanya sutura kenan ko? to sannan ita suturan na an so mutum idan ya sanya ta malamai sun ce kar mutum ya ya kahu a kanta a sai dan ya dan maida ta ya dan maida ta ga idan shi na hagu ko ga idan shi na dama kenan kar ya zama ya fuskance ta gaba ɗayan shi domin saboda fuskantar ta gaba ɗaya ita suturai akwai nau'i na kamancece da masu bautar da masu bautar gunki da sauransu to shi ne dalilin da yasa malamai suka suka ce ba suturan ba kallanta ne ake yi ba kai tsaye a huskance ta za ka ɗan maida ta ko kan idan ka na dama ko kuma kan idan ka na hagu kenan ka ɗan kautar da ita kaɗan daga inda kake fuskanta fa in lam yajid idan mutum bai samu ba abin da zai sanya ya zama sutura gare shi faliyan sai ba asan to ya kafa sanda kamar da manzo Allah sallallahu ya kafa sanda aka yi sutura a cikin sallar shi ta balaguro fa in lam yakun falyakhutta khattan idan babu to sai ya zana zane shine zanan wasu malaman fiqh suka ce ya zama kamar wata to kaga hadisi bai ce kamar wata ba ko eh sune suka ga ya dace ya zama kamar wata dan haka in ka zana zananka ko tsaye ka zana shi ko karkace ko lankwashe ka dai zana zane haka hadisi ya ce ثم لا يضره من مر بين يديه sannan wanda ya wuce gaba gare shi baya cutar da shi ma'ana in ka zana zane wanda ya wuce gaban zanen bai cutar da kai kenan wanda zaka ture wanda ya zo wucewa tsakanin zanen da kai ya shiga tsakanin ku to shine kadai amma wanda ya wuce can gaban shi to wannan bai cutar da kai akhrajahu ahmad wa ibn majah ahmad ya fitar da shi da ibn majah وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء ودرأوا ما استطعتم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي باب أبن ديكي ينكي صلى ودرأوا ما استطعتم كتنكو ديما سوچي و gwalgwadon iyawarku akhrajahu abu dawuda abu dawuda ya fitar da shi wa fi sanadihi da'afun a cikin sanadin shi akwai rauni ta wannan hadisin da'ifi ne kamar da malam ya ambata hadisi ne da'ifi ya kawo jumla biyu jumla ta farko la yaqta'u salata shay'un babu abin da ke yanke sallah kaka ga hadisin nan ya cancanta ya zama da'ifi ko domin wancan wanda ya ce abu uku na yanke sallah shi sahihi ne bukhari da muslim da sun rawaito shi cewa jaki in ya gilma gaban mai sallah ko mace ko bakin kare suna yanke sallah wannan riwaya bukhari ce da muslim da haka ingantaccen hadisi ne wancan to shi kuma cewa la yaqta'u salata shay'un da ibi ne kuma ƙarin abinda zai ƙara mai rauni ya ci karo da wancan wanda ya fi shi inganci ya shi ƙarhi kenan ka ganan wurin wannan jumla ta haɗi sai jumlar shi ta biyu wadda ra'u mastata'atum ku tunkuɗe gwalgwadon iyawarku sannan ku ture masu wucewa ko gwalgwadon iyawarku to wannan ku ture turewa ta tabbata ko ga su can cikin ingantattun hadisai mun karanta cewa ana ture wanda ya zo wucewa kenan wannan jumla ta hadisi ta biyu ita wannan tabbatatta ce saboda akwai hadisai da suke karfafa amma shi dai da karan kanshi wannan da ifi ne yana da rauni to wannan shine karshen wannan babi na sutaratul musalli kenan wannan babin gaba ɗaya ya karantar da mu cewa an shari'anta sanya sutura ga wanda yake sallah sannan suturan nan an sifanta mama ita ko ya zamo abu wanda yake mai kauri mai tsayi ko kuma ya zamo koda ɗan siriri ne don malaman fikihu musamman na malikiya suna cewa dole sai ya zama kaza kuma dole sai abu tabbatacce dole to kaga dai hadisai sun nuna dai ana sa ko dan sidiri ne ko domin da ya statir ahadukum wa law bi sahamin kaga wannan sahama ai abu ne wanda yake siriri ana sanya ko da dan siriri ne babu matsala idan sai shike akwai kusa in sanda ce ka kafa ta in kana iya kafa ta in ba ta kahuwa ko kuma kafa ta sai an yi gina to ba sai ka yi gina ba kawai sai ka girma ta ya isa in ka gitta ta ka kwantar da ita ita ma tana iya zama sutura idan ya gagara ko zane ne mutum ya sa babu matsala sannan suturan nan wato an ga hikimar da yasa ake bukatar a yi sannan suturan nan an so wato ya zamanto mutum ya dan kautar da ita daga huskan shi gaba daya kai ya zama ya huskance ta kamar yadda yake huskantar alkibla to da sauran darussan da ke da kwai cikin wannan babi da muka karanta babi na gaba babu alhassi alal khushu'i fi sala babi na kwadaitarwa akan khushu'i cikin sallah kwadaitarwa akan yin khushu'i cikin sallah khushu'i shine mutum ya kankan da kanshi ya kaskantar da kanshi gaban Allah sannan kuma ya halarto jajin tsoron Allah da ganin girman Allah shine khushu'i dan haka khushu'i shine ruhin sallah قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم khashi'una hakinan da zaran sallah babu khushu'i cikin ta to wannan sallar karshe sai ta zama salan musa ibn abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yace in yi raka'a biyu da gaugawa masu sauki wanda zan yi khushu'i cikin su yahi alheri a gare ni akan in sauke qur'ani ba khushu'i ka yi raka'a biyu lahiyayyu cikin gaugawa cikin minti uku ko minti biyu ka yi raka'o'in ka biyu wanda ka maido tuciyanka da tunaninka ga sallah ya yi alheri akan ka yi sallar da sai ka sauke qur'ani amma gaba ɗaya hankalinka ba wurin yake ba hankalinka ba a wajen sallah yake ba saboda haka wannan babin zai karantar da mu khushu'i kuma za mu tashi akan shi ne insha Allah karatunmu na gaba kenan akwai azumi da za a tashi da shi gobe na tasu'a kenan ga wanda suka shagaltu ko suka mance azumin tasu'a gobe juma'a ya kama na ashura kuma asabar don haka kenan Allah ta'ala ya ba mu ikon azumtar shi azumi ne wanda yake sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sunna ce ta annabi Musa annabi Musa shi ya fara yin shi a duniya kuma dalilin yin shi shine saboda yini ne wanda Allah ya tsiratar da annabi Musa da shi da mabiyan shi ya halakar da Fir'auna da shi da gayye shi a wannan yinin don haka annabi Musa ya azumi saboda godiya ga Allah kuma mabiyan shi suka dora koyi da shi Yahudawa suka yi tayin shi ba su bari ba har Larawa suka dauka daga gare su manzo Allah sallallahu lokacin da ya hijira ya tar da Yahudawan Madina suna yi ya tambaye su me yasa suke azumi ranar goma ga watan Muharram suka ce domin yini ne wanda Allah ya tsiratar da Annabi Musa a cikin shi da shi da mabiyan shi ya halakar da Fir'auna da shi da gayyan shi muna azumtar shi don godiya ga Allah sai manzo Allah ya ce mu mun hi ku cancanta da Annabi Musa yayi azumi ya masahabbai umarni suka yi azumi ya ce kuma la'in baƙitu ila ƙabilin la'asuman na tasi a ashira idan dai na rayu har shekara ta gaba to sai na yi azumi na yini na tara da na goma don manzan Allah bai sanya ibada irin ta Yahudawa yana son kullum sai ya saba musu saboda haka sai manzan Allah bai wanzu ba har zuwa shekara ta gaba Allah ya karɓi ran shi sai zama sunna azumin ashura shine ka hada shi da ta su'a ka yi shi kina azumi shine sunna shine daidai yin shi sunnar annabi Muhammad ce kuma sunnar annabi Musa ne. Ƙin yin azumi gargajiya ce da al'ada. ‘Yan gargajiya da al'ada su suke cewa wannan yinin ranar cika ciki ce, in baka cika cikin ka ba ta maka ƙoshi to cikin shekarar gaba ɗaya baka ƙoshi. To kaga wannan ƙarya ce. Mutum ya sha ini da yunwa cikin irin wannan yinin kuma ya ci gaba da ƙoshi sauran kwanukan nashi. Saboda haka ga ƙarya ce ƙiri-ƙiri. a hasali ma azumi ake da haka zancen cika ciki wannan zancen banza ne sannan kuma yini ne wanda su a wajen rafilawa 'yan shi'a sun ɗauke shi yini na zaman makoki suna cewa wai shi ne nan da aka kashe Hussaini a cikin shi saboda haka di'in yake wayo su ranar bakin ciki ce ranar takaici ce wani sai ya ji kamar ya lima kan shuka ya mutu da haka sai su ta kwaɗa jikinsu su ta yankar jikinsu da wuka wannan wato ibada ce ta jahilci da wauta da rashin hankali babu ita cikin ƙur'ani babu ita cikin hadisi kawai da molan kai ne gingima gingiman malaman su masu raunna suka zo suka ce ya dace da haka nuna bakin ciki da zaman makoki a wannan yinin wannan babu hujja ko guda a musulunci wanda abin da ke da kwai shine azumi ake dalilin azumi kuma saboda wannan munasabai munasabai kashe Hussein wannan bayan ma annabi musulunci ya bar duniya ne ko bayan musulunci ya gama cika ne an gama kawai biya ake wannan lokacin ne aka kashe Hussein saboda haka inda gaske ne tarihin ya tabbatar da ashura ne to ba makoki ake azaba azumi ake ba dirkar jiki ake ba ko a ba jiki kashi ko a zo a hudda riga ana gwadin kira ana yanka jiki da wuka duka waɗannan abubuwan da wato ‘yan shi'a suke aikata na rafilawa daga shirme ne da shiririta da kuma jahilci da wauta da bata wanda suka ɗauko suka yabo a cikin musulunci da sunan addinin musulunci kuma musulunci ya kubuta daga gare shi yadda kasan kura ta kubuta daga jinin annabi yusuf bata ce ba bata ɗanɗana ba ƙarya ce aka mata to haka nan ne shi ma musulunci ƙarya ce aka mashi bai da alaƙa da wannan wato hargitsin da wannan yamucin da wannan kwace-kwabalai da wannan kwashe-kwashen sannan a kaddara ma an kashe Hussein a shurawa kashe shi ɗan shi'a ne zai kashe shi a tarihi tun wato da saura-sauran mutanen kirki suka wuce suka gansu wani a bakin wani gida sun aza tabarmi suna kuka wani ya wuce ka ya ce wani gaba karamin iska bane ku kashe shi kuma ku dawo kuna kuka kenan in ma an kashe Husaini rannan sai wa waye ya kashe shi a tarihi babu wanda ya ce ahli sunna sai kashe shi ai shi'a ne sai kashe shi su suka yaudare shi suka ta mai wasiƙa suka ce ya taho lahiya launi billahi ladhi za su zaba suka yi ta ziga shi wasiƙu littafin tarihi sun ce sai da aka tura mai wasiƙu sama ga dubbunai dubbunan wasiƙa aka yi ta tura mashi ana buƙatar shi ya zo wane ne wane ne to haka suke hanzu inda ya shi'a ne su nuna ma lahiya launi sai ka taho sai su kashe ka ko ba haka suka yi ba kwanan nan shi shugaba Hamasu ba jibi ba lahiya launi shi da su da ya zai shiga an kashe shi kuma kashe shi ba sun kashe shi to sun ma mutane da yawa haka a tarihi kuma haka nan ne aikin su yake saboda haka a takaice dai ba tarihin shi a muke ba zancen ashura muke da haka ana azumi ne a yinin ashura ibn taymiya Allah ya mai rahama ya ce wanda bai samu damar yin azumi rattara ba to in yayi rar goma akwai damar yayi rar sha ɗaya saboda ya zamanto ya bi abin da manzon Allah ya ce a saba ma Yahudawa kenan kar ya zama kayi rana goma kadai domin su ma Yahudawa suna yin shi sai in kayi rattara ko rar sha ɗaya lokacin nan ne ka saba musu saboda haka muna fatan Allah ta'ala ba mu ikon azumta shi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين